الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah mai girma da buwaya da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na 27 ga wata na rajab hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1443 wanda ya dace wa 28 ɗin watan biyu miladiya ta 2022 darasi na goma sha ɗaya a cikin littafin al'aƙidatu al-tahawiyyatu aƙida ta al'imamu tahawi ubangiji subhanahu wata'ala ya yi rahama a gare shi a idan ba mance ba muna cikin gabar da malam yake maganan cewa wa nahnu mu'minuna bidhalika kullihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa nusaddiquhum kullahum ala ma ja'u bihi malai ce mu musulmai muna masu gaskanta muna masu imani bidhalika kullihi da abubuwan da aka ambata a baya gaba ɗayansu imana imani da Allah imani da mala'iku imani da littattafai imani da ranar lahira imani da kadara ta alheri ce ko kuma saɓaninta ce ya ce mu mun yi imani da waɗannan abubuwa gaba ɗaya sannan lanu farriku baina ahadin ba ma rarrabe tsakanin kowa min rusulihi daga cikin manzannin Allah subhanahu wa ta'ala imana dukkan manzannin da Allah ya aiko mun yarda da su gaba ɗayansu amma za mu yi aiki a kan tsarin karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahabihi wa sallam malici wa nusaddiquhum muna gaskanta su kullahum gaba ɗayansu alama ja'u bihi game da abin da suka zo da shi na shiriya lalle mu masu bi ne babu zancen abin da ya shahi ƙaryata ko makamancin wannan to matashiyar da za mu tashi shi ne mali ya ce wa ahalul kaba'iri min ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallama masu aikata kabira masu aikata manya-manyan laihuhuka a cikin al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama mun yi imani cewa finnari layu halladuna a gidan wuta ba sa dawama bi mana duk abin da mutum zai aikata na ba daidai ba idan ya zamanto akwai tauhidi tare da shi to ko da ya je kiyama an sa shi gidan wuta to ba zai dawoma a gidan wutan nan ba sai dai wuta ubangiji subhanahu wata'ala ya raba mu da ita ko da daidai da kiftawan ido ne saboda bala'in da tashin hankalin da bayyana misali to shine malai yace wajibi ne kai imani saboda cikin yanzu ka dauke khawarij kaga su suna ga cewa mutumin da ya aikata kabira misali yanzu kai musulmi ne sai ka shagiya Allah kiyaye su a tsarin su kawo ta daga cikin musulunci a tsarin su in ka shiga gidan wuta ka shiga kenan babu zancen huta amma aqida ta daidai da take daidai da Qur'ani da hadisi shine wanda ya aikata irin wannan laihin yana nan a matsayin shi na musulmi musulmi mai laihi idan Allah ya ga dama ya gafarta mishi idan ya ga dama ya azabtar da shi iya laihin da ya yi ya so kuma ƙarshe a huddo shi daga gidan wuta a kai shi gidan aljanna amma da sharaɗi mala ya ce idha matu wahum muwahidun idan suka mutu suna halin ɗayanta Allah to nan kuma nan gizo ke saƙa saboda yanda shaidan ya tuso al'umma wanda kake ga zai koya maka addini ba malami ba a sai ya sa shi shi da kanshi ya ɗauko wasu ayyuka irin na sirce-sirce dawa makamantar wannan to lalle abin da ya shahi ɗayanta Allah shi ne abin da yi komi mahimmanci a cikin abin da ya shahi tahiyar addini da haka wallahi duk kai kawon da za ka yi karka yarda in wani irin rintsin rayuwa za a shiga ka saba ma Allah ta ɓangaren shirka ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda Allah ya ma kanshi da kanshi alƙawalin cewa baya gafarta wanda ya mashi shirka in dai mutum ya shirka ya mutu akan wannan halin bai tuwa ba to Allah kuma ya ma kanshi alƙawalin cewa ba zai gafarta mashi ba لا حول ولا قوة إلا بالله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة yanda al'amarin yake Allah ya ce shi ho mutumin da yake shirka ga Allah Allah ya haramta mishi gidan aljanna fau fau fau ba shi ba aljanna to ina zai shiga Allah ce wa ma'awahun nar wuta zai shiga akwai wanda zai iya taimaka mishi a cikin waɗanda aka yi harakokin rayuwa da su Allah ce wa maliz zalimin min ansar su fa azzalibai babu wani wanda zai iya kawo musu ɗauki da agaji idan suka shiga wannan wutar sun shiga kenan babu ranar hasawa idan mutum ya shiga a halin shirka ga Allah subhanahu wataala to wannan kuma shi yasa zaka ji kiran annabawa da dukkan waɗanda suke bin tafarki irin na annabawa zaka ga cewa su kuma suna mai da hankali akan ya za a yi mutane su ɗayanta Allah a cikin bauta to wannan abin kuma shi ke kawo takun saƙa tsakanin mutanen da mutanen banza ne suna so su yi amfani da damar da suke da su ɓatar da mutane sai ga ana takun saƙa tsakaninsu da su da waɗannan annabawan mutanen garin makka mazala sallallahu sun yarda da shi sun yarda mutumin arziki ne mutumin kirki ne nagartaccen mutum ne ba a taba ga wani hali mara kyau tare da shi ba duk da yake tun yana ɗan ƙararramin shi har ya kai halin ƙuruciya ya kai halin da ya kai har ya kai shekara arba'in aka bashi annabta amma babu wanda zai taɓa hutowa ya ce galihin shi babu shi su da kan suka yarda suka mai laƙabi ake ambata mishi da lattijawa da matsakaita da matasa da mata da yara da wanda suka san ya kamata da wanda ba san ya kamata ba kowa ya yarda wannan mutumin as-sadiqul amin ne gaskantaccen mutum ne mai amana amma da yazo ya ce musu ku bauta wa Allah malakun min ilahin ghairuhu ba haku da wani abun bauta kuma bayan Allah subhanahu wataala to shikenan daga nan rikici sai tashi rashin fahimtar juna ya barki takun saka ya faru mana akai ta dauki ba dade suka ce su abun da yake wasu takeici wai aj'al al-alihata ilahan wahidan suka ce inna hadha la shay'un ujab wai yanzu duk abun bautar da ake bautawa ga gumkin fami ga gumkin gari ga gumkin ƙasa a cikin famin ma kuma kowane gida ga gumkin shi a cikin kowane gidan ma kowane ɗaki ga gumkin su a cikin kowane ɗakin ma kowane mutum da gumkin shi duka wannan a ce share banza ce a ɗauki abun bauta tilo tallin tal ya zama shi ne Allah suka ce ka akwai amma mamaki a cikin wannan abu suka ce ba su yarda ba dole a bauta wa sulata su uzza su manata da sauran su hubal to wannan ɗayan ta Allah shine abin da yake wajibi akan mutum awwal wajib a cikin rayuwanka wanda abin da ya komi muhimmanci shine ya za ka dayanta Allah a cikin bauta kakka yarda da sunan tsubbu ko da sunan bokanci ko da sunan wani siddabaru ko wane ne ya raba ka da Allah subhanahu wataala saboda idan ka bar Allah ka gama lalacewa idan ka sanya wa Allah kishiya a cikin bauta ka gama lalacewa kayi laihin da Allah ya ma kanshi alƙawalin ba zai gafarta maka ba ina dalili umar ce mun yarda cewa lalle masu kaba'ira za su a cikin al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi sallama lalle za su shiga gidan aljanna za su shiga gidan wuta amma in suka shiga ba za su dawwama a cikinta ba mali yake cewa idan suka mutu akan hali na ɗayanta allah subhanahu wa ta'ala daga wallahi yan uwa wajibi ne kowa ya yi karatun ɗayanta allah ka gane yanzu duk abin da yake da alaƙa da rayuwa kowa zai yi irin iya karatu ka ji a ce wannan ya yi karatu shekara kaza bayan ya samu baka ma ya ƙara wata shekara kaza a sama a riƙa jin ci a bayan ya zo ya wannan karatun ma ya ƙare kuma ya koma ya je ya yi ikhtisas mana ya takhassas a wani ɓangare na kaza duka saboda gyara ne gyara rayuwa gyara rayuwa to me yasa ba za ka yi karatun da za ka gyara tsakaninka da Allah subhanahu wata'ala ba ka gyara addininka ka gyara lahirarka ya zama to alaƙa tsakaninka da Allah alaƙa ce mai kyau ba alaƙa ta mushriki ba shi yasa wajibi ne mutum yayi karatun ɗayan ta Allah subhanahu wataala mali yace wa illam wa illam yakunu ta'ibin haka in ya zamanto kuma waɗannan mutanen ba su tuba ba ya'ani kenan idan suna kan hanya ta musulunci dan sun aikata kabira wannan baya raba su da Allah subhanahu wata'ala kai tsaye a ko da an azabtar da su to za mu yi su cikin cikin rahama da sharadi in sun mutu da tauhidi wa in lam yatubu ko da sun mutu suna aikata ayyukan nan na ba daidai ba malai yace ba'da allaqawallaha arifina mu'minina idan suka haɗu da Allah subhanahu wata'ala arifina suna masu sanin girman Allah ta hanyar cewa shi ake ɗayantawa mu'minina suna masu hali wanda yake na imani kenan babu shirka ga Allah subhanahu wata'ala to irin wannan musulmi musulmi wanda yake misali shan giya ko yake zina ko yake kale-kale ko yake wane ne kaga musulmi ne amma ya aikata wani aikin da yana cikin manya-manyan zunubai amma ba shirka bane ba to su irin waɗannan mutanen mali ce wa hum fi mashi'atihi suna ƙarƙashin mashi'ar Allah wa hukumihi suna ƙarƙashin hukumcin Allah in sha'a ghafara lahum idan Allah ya ga dama zai gafarta musu wa afa anhum Allah ya yahe musu bi fadlihi da falala ta wajen shi ba da fallan shi ce in ya ga dama ya ce eh wani kai kamar yadda zo a cikin hadisi hadisul hadisul bitaqa hadisin wannan bawan Allah da ya aka kawo mishi zunuban shi aka shinhuda mishi a gaban shi takardu gomiya tara da tara ta ɗari ba ɗaya kenan kowace takarda iya ganin shi bai ga ƙarshen ta kuma duk aikin banza ne a zubda a ciki takarda gomiya tara da tara sai ubangiji suwan ta'ala ya kira shi ce wani bawa na kai ka aikata kazan nan ga sunan waɗannan duka ayyukan ka ne sai ce wallahi ubangiji ni na aikata su amma afuwarka nake roƙo Allah afuwarka nake roƙo wannan bawa ubangiji subhanahu wataala bayan bawan ya yanke tsammahani ya yanke tsammahanin cewa a shi ho babu wani kace na ce kawai gidan wuta zashi sai ubangiji subhanahu wataala ya ce kana da aikin alheri a wajenmu kana da aikin alheri a wajenmu sai ce ya ubangiji wani aikin alheri ne zai yi daidai da waɗannan tarin tilin takardun tsiyar wanda na aikata Allah ce akwai bidaka akwai wata kart wadda ka kiyaye kalma ta la'ilaha illallahu a cikin rayuwarka ba faɗinta kaɗai ba kaga da ba aka ce faɗinta gaskanta ta a zuciya kuma gabbai su yi su aikata ta ya zamanto kama la'ilaha illallah irin wannan kulawa Allah ce kana da wata kalma kana da wani aiki a wajenmu sai a hudu wannan bitsakan nan sai a hudu wata kar a rubuce a samanta la'ilaha illallah sai ce ya ubangiji ya za a yi a yi mukarana a yi kwamfari tsakanin waɗannan talin tilin takardun wannan da wannan yan takardar ilkararrama sai a ɗauko sa ɗora saman sikeli sai wannan kalimatu la'ilaha illallah sai ta rinjayi wancan tsiyar da ya aikata gaba ɗaya ubangiji sai ce yadda na suturce ka a duniya ka aikata su ba wanda ya sani lallaba je ka shiga gidan aljanna na yahi maka kaga wannan falala ce ta ubangiji subhanahu wataala da haka ba a shiga tsakanin bawa da ubangijin shi in ka tashi bayanin ka yi bayanin ga abin da addini ya ce ga abin da aya ta ce ga abin da hadisi ya ce amma ba ka rika sabke shi akan mutane ba ka ce kun ga wannan ayar akan wani take magana alhali ba ka san ba abin da za a yi an jima yana ba an jima to ba ko kuma ka hukumta gaba ɗaya ka ƙare kawai wani ɗan wuta ne wani ma ɗan wuta ne wani ma ɗan wuta ne kuma gobe ko jibi hetu ba wani tsakanin shi da ubangijin shi ne kaga ana a cikin kitabun tauhid mun karanta hadisin mutumin nan da ya zo yake cewa ya za a yi Allah ya gafarta ma wani sai Allah ya ce man zallazi ya ta'ala alayya wa yake muni karantse wa yake muni katsalanda a cikin al'amarina sai Allah ya ce ghafartu lahu wa ahbattu amalaka shi da kake cewa ya za a gafarta mashi Allah ce na gafarta mai kai kuma da kake takama aikin Allah ce na rushe aikinka me yake karantar da mu ba ba a san katsalanda kai bayani akan abin da ya shahid dalili dalili kaza ce kaza hukuncin shi kaza ne wanda aikata kaza kaza ne sai ka bar shi diga ba wuya duk mai saurare da yake saurare shi ya san yana ciki ko kuma baya ciki saboda aiki ne duk wanda yake aikata yake na san tabbas yana mi yana ciki kenan la da'iya ila zikril asma ba wanda ce ka rika ambata sunayen mutane kana wane kahuri ne wane wane ne matukar dai ba yayi kahurcin ne ya mutu a kafirce gashi nan to wannan babu lahi wannan labari ne kake ba da ai ba hukunci kake ba to don haka waɗannan mutane suna ƙarƙashin mashi'ar Allah subhanahu wata'ala ya'ani ganin daman Allah in ya ga dama ya yahe musu ubangiji kama zakara azza wa jalla fi kitabihi malice kama yadda Allah mai girma da buwa ya ambata a cikin littafin shi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah yana gafartawa kuma bayan shirka duk abin da ba shirka ba Allah yana gafartawa amma ba ga kowa ba liman yasha ga wanda Allah ya so to nan ma kuma Allah wani kalubale ne mai girma daga ce a to to to abin na tunda haka ne kenan shi kenan in dai bin ma shirka kenan ba matsala a akwai matsala wallahi meye matsalar saboda liman ya sha'u wanda ya so kai kana cikinsu ba ka sani ba kaga kenan maganin ka aika a fara ka yi ƙoƙari ka kiyaye tauhidi mataki na fari sannan ko wani aikin da kasance aikin sabo ne ka yi ƙoƙari matuƙa kaga cewa ka yi kaga cewa ka nisance shi ubangiji subhanahu wataala ya mun tawfiki maliki cewa in sha'a in ya ga dama kaga zai yahe musu ko ko wa in sha azabahum in ya ga dama kuma ya azabtar da su fin nari a cikin wuta bi adlihi adalcin shine ubangiji subhanahu wataala da kai da abin da ka mallakan gaba ɗaya har kayan shi ne nashi ne haka sai inda ya ga dama zai da kai in ya ga dama yahi maka in baka shirka in ya ga dama kuma ya azabtar da kai akan laihuhukan da ka aikata saboda wannan abin da ka aikata ga jaza sakamakon da ka samu sai so daga baya sai a hudda ka kai gidan aljanna Allah zai tura mala'iku cewa su je gidan wuta su hudu duk mutumin da yake ya kiyaye kalmar la ilaha illallah yanzu a yau dan bid'a sai ya ce maka mutane sun ce la ilaha illallah ko me kuke so to sun haɗe ta suna rushe ta sun haɗe ta suna aikata ayyukan da yake rushe ta shi yasa malaman fiqh za ka samu sun yi abwab abwabur ridda babu wanda yake magana akan ridda me ridda wanda ya shiga huta yani aikin da in ka aikata wani aiki ko ka furta wata kalma ba akwai nawaqidul islam ba akwai abubuwan suke warware musulunci mutum ko da ya musulunta to kaga dole mutum sai kiyaye kuma duk iya daga cikin ka'idodin na ita la ilaha illallah waɗancan mutanen da suke cewa ma yake suke cewa ma ra'ayna amsalu qurra'ina haula'i argabu butunan bamu taba ga mutane masu katin ciki masu kaza masu kaza suke wasafta sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da miyagun wasafi munafukai Allah saukar da aya yace kul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastazi'un la ta'taziru kar kafartum ba'da imanikum kaga la ta'taziru kar ku kawo hamzarin komi kun kahurta bayan kun yi imani kenan me za ku yanzu ku sake shigowa yanzu a waje kuke kenan alistihza'u bid-dini yin izgili ga addini yana ɗaya daga cikin abubuwan suke nuni akan kafirtan mutum in mutum yanzu aikata misali yanzu mafi karancin aiki a cikin addini kai izgili da shi kana ibarin musulunci misali mutum ya bar gemu kana mashi izgili kana ibarin musulunci a dalilin izgilin nan saboda abu ne sabitun fi dini abu ne tabbatacce a cikin addini sai ka zo ka maida shi kayan wasa kana wasa da Allah ne ko kuma kana wasa da manzon Allah abillahi wa rasulihi da Allah ne da ayoyin Allah da manzan shi tastahzi'una kuke izgili Allah ce la ta'tazdiru kakku ka hanzarin komi karkafartum ba da imani kun kun kafirta bayan kun yi imani kuma bayan ma ku komo kin in na'fu an ta'ifatin minkum nu'adhibu ta'ifatan in muka ma yahe ma wasu daga cikin ku akwai wasu daga cikin ku ba za mu yahe musu ba daga cikin su akwai Abdullahi ibn Ubay ibn Salul wanda Allah ya wasafta shi da cewa wallazi tawalla kibrahu minhum lahu azabun alim wanda shine babban nasu jagoran matsiyacin jagoran munafukai Allah ce shi wannan kuma kar ma a mushi wani haddi a gidan duniya a ba kai wahala a a kyale shi kawai da Allah subhanallah to daka in Allah ya ga dama azabahum fin nari zai azabtar da su a wuta bi adlihi adalcin shi ne zai tura mala'ikun nan su je za su zo su ce ya ubangiji babu kowa mai kalmar la ilaha illa face sai da ka fitar da shi Allah ke ce akwai wanda ba ku hudu ba ku je waje kaza a cikin gidan wuta daidai bangare kaza akwai wani bawa ya gurhana a saman guyoyin shi yana ya hannan ya mannan yana kiran Allah za su je su hudu shi to kalmar la ilaha illallah ba ita ce komi kuma a lokacin da mutum ya rasa ta wallahi ya rasa komi la ilaha ba abun bauta bisa ga cancanta illallahu sai Allah ya zama to da gaske a cikin maganganunka da aikinka da komi da kominka wannan kalma haka take fitowa maliki cewa summa yukhrijuhum minha sannan ubangiji subhanahu wataala ya fitar da su daga wannan wuta bi rahmatihi da rahmar shi wa shafa'ati shafi'ina sannan kuma da ceton masu ceto sannan da ceton masu ceto lalle ceto akwai ceton da korarre ne addini bai yarda da shi ba kamar yadda Allah ya tafa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'in man zal ladhi yashfa'u indahu wa ya isa ya ceto a wajen Allah ceton mai ceto baya amfanar da azzalimai sai ya ce illa bi iznihi man zal ladhi yashfa'u indahu sai ce illa bi iznihi sai da izinin shi kenan ba a yin ceto sai da izinin Allah wa kan min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda nawa daga cikin mala'ikun da suke sama ceton su bai amfanar da komi sai bayan Allah ya bada izini ga mai ceto kuma wa yarda ya yarda da wanda za a ceta to waɗannan abubuwan da suke duka tabbatattu a cikin addini akwai to amma ceton wanda suke cewa a kawai mu za mu aikata abin da akwai suwa ne yanzu haka a cikin rayuwar da ake da sunan musulunci akwai wanda zai tsaya kalli tsaba idan ka ce ai yana zai cece ka a gobe kiyama babu gaira babu dalili kuma ka ga mutane sun yarda wani ya yarda akan haka nan da haka wallahi addini shine mafi tsadan al'amari karka yarda wani ya maka wasa da addininka duk yanda ya kai ya kawo duk inda ke da girma da shi da girman shi kai ma girman ka kake nema ka so kake ka kare kanka a wajen Allah subhanahu wataala me ya amfanin ku je gobe kiyama ku rika tsine ma juna da kai da shi kuma wa ƴan uwa musulmi inda rayuwar duniya hatsarin ta yake hatsari in wa aka tai an kare fa ba zuwa ku ce a mu yanzu muka gane ha babu zancen ganewa kun gane mi wa zai mai doku babu hirin dawowa shi da ‘yan wuta aka kai su ta sarka ce ya laitana nuraddu wala nu kazzima bi ayati rabbina kai co ina ma a cewa a maido su suka ce ba su ta ayoyin Allah ba Allah ce walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakazibuna Allah ce ƙarya suke ko an maido su abin da za su sake maimaitawa kenan aikin banza yo a yau aya nawa ce ba gani ba Allah ce wa in yara kullu ayatin la yu'minu biha inda za su ga kowace irin aya ba za su yi imani da ita ba gashi nan mutuwa an yi a gabanka an yi a gaban an yi a cikin gidanku an yi a anguwarku an yi a garinku wanda lahiyan shi lau ya mutu mara lahiyan ya mutu mai jiya ya mutu dan gashi nan abubuwa ba abinda ba a gani ba ya huta yanzu yanzu ya tahi can ya dawo kawai a dawo da shi nawa aka yi to duka alama ce cewa in abin ya riga ya zo kai ba abin da za ka iya tsinawa mutuwa ta riga ta zo kai akwai za ka iya dakatar da ita ba za ka iya dakatar da ita ba kenan miye maganinta aikin kirki yaushe yanzu babu zancen an jima ko gobe ko jibi saboda in an jima nan da gobe da jibi na ai ba hannunka suke ba ko mutane nawa da suka hika hankali da tunani da kuɗi da mulki da wane ne an yi tsare-tsare an yi program na shekaru ko na satuttuka masu zauwa Allah ya zo dan ya ɗauke mutum kai in a lokacin da ake tsara harkokin wallahi kai tsammani in aka wane in ya mutu kamar duniya ma gaba ɗaya tsaya za ta sai ka ga shai la ya tagayya ba abin da zai sake sabbin mutane za a yi kuma a ci gaba da harkoki kuma wani a lokacin da ka mutu shi a lokacin ne ma ya jin daɗin yin lumwashi a duniya da haka mutum ya ma shi aikin alheri karka yarda rayuwa ta ruɗe ka malike cewa wa shafa'ati shafi'ina min ahli ta'atihi min ahli ta'atihi daga cikin suke yi wa Allah da'a da biyayya summa yab'asuhum ila jannatihi sannan ubangiji subhanahu wata'ala zai kai su zuwa ga aljannashi wa zalika bi anna Allah ta'ala tawalla ahla ma'rifatihi saboda Allah mai girma da buwaya shi yake jibintan al'amarin ahla ma'rifatihi yani ma'abuta sanin shi duk wanda ya san Allah to Allah zai jibinci al'amarin shi ya ayyuhal ladzina amanu in tansurullaha yansurukum inna allaha yake cewa zalika bi anna allaha maula ladzina amanu wa anna al-kafirina la maula lahum saboda shi Allah shine majibincin al'amarin masu imani duk wanda ya imani to Allah ne mace al'amari shi ne mala yake ce ana wa zalika bi anna Allah ta'ala tawalla ahla ma'rifatihi Allah shi yake jibinta lamarin ma'abuta sane shi so suka san shi masu buta mishi masu dayanta shi sannan kuma wa lam yaj'alhum fi darain ka ahli ka ahli ka ahli nukratihi sannan kuma a gidajen nan wa lam yaj'alhum Allah ba zai sanya su masu imanin nan ba fiddaraini a gidajen nan guda biyu gaba ɗaya da nan gidan duniya da gobe kiyama Allah ba zai sanya masu imani ba ka ahli nukratihi kamar waɗanda suke kiyayya da Allah suke gaba da Allah ba sa son Allah subhanahu wataala kaga mai imani shi ke rayuwa na garcacciya ko duk yanda za ka ganshi a cikin takashufi yani a cikin wani rintsi na rayuwa na rashin jin daɗi wallahi yana da wata ni'ima da yake ji a cikin zuciyar shi wadda ni'imar nan kuma an samu waɗanda suka tara duniyar sun rasa ta suka tara mulki sun rasa ta amma shi da bai da ko biye murta halbal yani zuciyar shi saka yau bai da matsalan komi hammin shi tunanin shi ya za a iya samu ɗan abin da zai ci lokacin sallah ya yi sallah aikin alheri al taimakawa al'umma gurgurdan yadda Allah ya hore mashi ƙarfin jiki haka za ka samu ka samu wani ya tara duniyar ya tara wane ne amma kuma yana cikin yana taɓa ragada a cikin abin da ya shahi rayuwa da haka ubangiji subhanahu wataala shi yake nutsar da masu imani a cikin rayuwar duniya za ka gansu a nitse saboda duk wanda ya fandare wa Allah Allah zai hada shi da shedan ai daga kaga shedancin da wani yake aikata kai ka san ba shi kaɗai bane ba wallahi Allah ce nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin zan hada shi Allah ce da shedan sai zama to mishi qarin shine abokin shi yanda kasan zaka samu abokin kirki rika cewa ne a kaza ya kamata kaza bai kamata a shi kawai shedan ne shedan ne kawai zai rika sa shi yana yana yana hana shi in kaga yayi shedan ya sa shi in kaga bai yi ba shedan ne bai sa shi ba saboda irin tasarrufata da za ka ga wasu daga cikin mutane suna yi kai kawansu yana nuni akan cewa waɗannan mutane shaidannu ne saboda da umarnin shaidan suke tahiya da umarnin shi suke zama da umarnin shi suke magana in kaga sun ci sun sa sun yi wane ne sun hau sun sabka duk da umarnin shaidan ne kawai za ka ga shi gashi na tantirin shaidanin mutum ne banda shaidanci ba abin da yake hadawa kiɗi waka gashin abubuwa da suna faruwa Allah kiyaye idan mutum watakila ya dan kwana biyu ma a rayuwa amma ya samu iyan mutane shine ya hada su kermes ya hada wane ne wane da sunan abubuwa za ga da yawa suna ta faruwa ko a cikin lakwal ne ko a cikin unguwanni ne ko a cikin gari ne kaga wani yanzu ka duba misali irin waɗannan matsayatan da ake gudu a wannan wannan telan wani zafafa goma kaga wani mutum shi da ya tsuha ya kai shekarun da ya kamata ya koma gehe amma saboda shedan yana ce mashi a'a ina matasa ku ne sai ya sa wata riga mai matsatsa wannan bakin nan kawai ga hoto yana ta wani kada to wala daga ka gan shi ka san shi akwai shedan tare da shi nuqayyid lahu shaytan Allah sai hada ka da shedan sai ku ta ta bala'i Allah kiyaye to haka masu imani su kuma Allah subhanahu wataala zai sanya su zaman to suna da nutsuwa a cikin rayuwa ta nan gidan duniya sannan kuma gobe kiyama dama ana tashi za su tashi a cikin haske yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yana tahiyya tsakanin su daman su hagumkin su yana haska musu gaban su a lokacin mushrikai da munahukai da kahurai makiya Allah za su rika kiran waɗannan masu imani suna ce musu unzuruna naqtabis min nurikum ku dan jira mu tai a cikin hasken ku sai su ce musu a haba kuma haske anan kuma irji'u wara'akum faltamisu nura ku koma baya ku je ku nemo haske ba a samu haske anan zawwa da ake da shi daga duniya muka riko shi muka zo da shi me suka riko aikin alheri biyayya ga Allah dayanta Allah subhanahu wataala shine abin da suka riko suka zo da shi sai an je kawai gobe kiyama sai isa ka ce a haska maka a haka mushrikai da kahurai da munafukai za su rika fagan fagamtu a cikin duhu ba su san inda za su taka ba to don haka shi mai imani iya da nutsuwa a cikin gidajen nan guda biyu gaba daya yake cewa alladhina alladhina khabu Allah bai sanya masu imani su zamanto kamar waɗanda suka tabe min hidayatihi daga shari'a Allah subhanahu wataala walam yanalu min min min, min wilayatihi waɗanda ba su samu wani kaso ba a cikin soyayyar Allah subhanahu wataala Allah bai jibinci lamarin su ba ko kadan yana Allah ya kyale su da su da kansu da kansu kuma mafi yawa zaka samu duk ai wanda ya dora kanshi irin wannan turba to zaka samu cewa mutum ne wanda dama ubangiji subhanahu wataala ya tsine mashi albarka hadisan da manzalla ya tsine mai albarka bisa ilguwa ayoyin ƙur'ani sun tsine mai albarka to kai yaushe wannan mutumin za a samu wani alheri tare da shi yanzu zai zama to ɗaya da mutumin da yake mai imani afa naj'alul muslimina kal mujrimina malakum kayfa tahkumun za su zama to ɗaya za su zama to ɗaya ba duk mutumin da Allah ya mishi baiwar imani to an gama yi mishi baiwar komi kuma in ka shine abinda in ka samu duk abinda ka rasa to wallahi bakka da nadama bakka da takaici kuma duk abin da ka samu a cikin rayuwar nan idan ka rasa imani ka rasa komi ka rasa komi shi ba sayan shi ake ba baiwa ce ubangiji yake dora bawan da ya ga dama a cikin bayan shi ba shi wannan wannan kyauta ka samu kanka cikin masu yin sallah masu kokarin karanta tauhidi don tsayanta Allah subhanahu wataala wannan ba karamin baiwa wace a cikin rayuwa zaka zo ka zauna ka saurari karatu so kake ya zai ka gane ka bauta wa Allah subhanahu wataala wannan ba karamin raha wace a cikin rayuwa babu wani ribar da ya kai wannan riba a cikin rayuwa mutum nawa ya mallaki abubuwa duniyar ya mallaka abin da ya shahi mulkin ya mallaka amma zancen ya zo ya zauna minti goma a ce mushi Allah ya ce manzalla ce a shi wani ba harkar shi bace ba shi su 'yan duniya ne kawai su harkokinsu duniya tattalin arziki ya hauku ya sabka alaƙa ta siyasa tsakanin ƙasa da ƙasa kaza da ƙasa kaza ya abin yake wane ne wane ne ya kawai abin da ya dame shi kenan yin suna nan bussa barci bussa rimtsawa ko gingadi bussa yi suna nan banda tunanin duniya yanzu wannan ƙasashen da suke na soke fafata tsakaninsu ya abin zai ƙare kar aje su baro kaza kar aje kaza ana ta kalkil Allah mu gode wa Allah alhamdulillah ka zo ka tsauna cikin masallaci ka saurari karatu ko ka ɗauki ƙur'ani ka karanta ko kaza ko kaza wanda ba ƙaramar rahama ba ce ba to shi ne mali ana yake cewa saboda su waɗancan mashirkai ai kahuran nan ba su samu irin wannan jibintar lamari ba shi kuma jibintar lamari ne Allah ya jibinta lamarin ka shi kenan shi ne bahaushe yake cewa idan Allah ya so ka to kowa ma ya ka in Allah ya jibinci lamarinka to kowa mai wata daga cikin al'amarinka bakka da takaici bakka da nadama sai malaye ya rihe wannan gabar da cewa Allahumma ya wali ya Allahumma ya waliyal islami wa ahlihi Allah ya ubangije majibincin lamarin musulunci da ma'abuta musulunci mu dai roƙon mu Allah thabbitna alal islam ka tabbatar da mu Allah akan musulunci hatta nalqaka bihi har sai mun haɗu da kai da wannan musulunci shine kuma wasiyar da Allah yi wala tamutunna illa wa antum muslimuna kar ku sake ku bar duniya sai kuna matsayin musulmai gaba ta gaba malaki cewa nara salata khalfa kulli barrin wa fajirin na ko magana ce akan abin da ya shayi shugabanni da yanda ya kamata mu talakawa mu yi mu'amala da su shugabannin nan mazallaci malaki ta afwan aqida ahlus sunna wal jamaa nara salata muna ga lalle halaccin yin sallah khalfa kulli duburin khalfa kulli barrin wa fajirin yin sallah bayan kulli barrin dukkan wani shugaba mai biyayya ga Allah za mu sallah bayan shi wa fajirin da shugaban da yake fajiri ne baya jin magana shi ma muna ga addini ya ba da damai bin shi sallah kulli barrin wa fajirin min ahlil qiblati matukar dai zai tsaya ya kalli alqibla yayi sallah to mu kuma saboda a lokacin maganar ake na na abin da ya shafi jagoranci duk idan ka ce wani shine misali president a ƙasa kaza to babban masallacin juma'a na ƙasar shine limamin shi idan ka ce misali kai ne sarkin garin nan to babban masallacin juma'a na sarki sarkin ne limamin shi kuma lokacin tun me yake kira shi da suna lokacin Usman ibn Fodio dukkan masarautun da ya kafa kaga haka ya kafa su da haka za ka ga masallacin dama yana gindin masarautai eh saboda shi kuma sarki shine liman to ko da misali a ce an samu wani jagora wanda yake baya jin magana yana kada inda ba gaba to su kuma talaka ba za su ce ba ba za mu sallah a bayan shi ba saboda mujrimi ne matakar dai yana nan yana amsa sunan musulunci to mu kuma wajibi ne a gare mu mu bi shi sallah wannan a lokacin da akwai masu jan sallah eh min ahli alqiblati mala ce wa ala man mata minhum wa ala man mata minhum sannan kuma muna muna ga halaccin mutum wa ala man mata minhum sannan kuma da wanda ya mutu a cikin su shi ma akwai halaccin yi mushi sallah za a mushi sallah a mushi addu'o'i Allah Allah mushi rahama eh sannan yake cewa wala wala wala nunzilu ahadan minhum jannatan wala naran sannan ba ma safkar da kowane ɗaya daga cikinsu mana mushi matsayi na jannatan cewa shugaba ne ai dan aljanna ne wala naran ko kuma ce wani kai shugaba ne Allah ƙara yaunin ƙasa ai dan wuta ne wannan ba hukumci bane wanda addini ya da shi shi in mutum musulmi ne a lokacin da ya mutu abin da yake kanka shine ka mishi adda Allah mishi rahama in kuma kana ga cewa ya tattaka haƙuƙuka ja bakin ka kai shiru tsakanin shi da ubangijin shi amma misali a ce ga wani shugaba managarcin shugaba ko ce ina ai shugaba dan aljanna ne a aqida ahlus sunna wal jamaa ba a hadin haka ko kuma a yayi banna ku cewa ne kawai dan wuta ne ba a hadin haka saboda alaka ce tsakanin bawa da ubangijin shi in dai ka tabbatar da cewa musulmi ne to ja bakinka alaiku din nagartan mutum din malimtan shi din tsoron Allah shi da imanin shi idan mutu ba za ka ci aljanna bane sai dai ka ce muna fata muna kyautata mashi tsammahanin dan aljanna ne muna kyautata mashi tsammahanin samun rahamar Allah amma sanin haƙiƙanin al'amari sai Allah manzala sallallahu alaihi wasallam ya huta da wasu daga cikin sahabbai an tahi yaƙi sai wani ya shahada kaga yaƙin musulunci ya hutu kuma tare da manzan Allah ya hutu yana mutuwa suka ce wani ya yi shahada hani allahu biljanna madalla da morewar shi da samun gina aljanna mazalla ya ce kalla ya ce aha yana wuta mazalla ce ku je ku duba cikin kayan shi akwai abin da ya faru akwai abin da ya ɗoka wanda bai takara kare ba a cikin gani ba wannan abin ya zama ta mashi sababin shiga gidan wuta kenan sai Allah ya azabtar da shi a dalilin wannan laihin da yi ya so daga ba tukun ya komo to shi yasa irin waɗannan al'amura in ba aya ba gare ka ko hadisi da sunan wani ko kuma wani umumi da aka yi misali Allah ya ce laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta shajara to yanzu duk wanda yake wannan wurin a lokacin kaga ba ba sunan su aka faɗi ba kamar ce duk wanda suke cikin masallacin nan an gafarta musu sai zama to kai kana ciki kenan har da kai kaga umumi aka yi gaba daya to ko a samu wannan ko kuma ya zama to'a ga sunanka nan wane dan wane kamar da Allah faɗi sunan zaidu a cikin alkur'ani mai girma falan ma qada zaidun min hawa tsaran a ce ga sunanka kai wane dan wane ko kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wane dan wane dan aljanna ne a lokacin ka faɗa kanka gadi abin haka yake amma ho in ba Allah da manzon shi suka ba da labari ba to shikenan kai in kaga mutumin kirki ne kana kyautata mashi tsammani in ko mutumin banza ne ma dai ba za ka ce wa dan wuta ne saboda ba wanda ya saka eh na'am takaitan magana naka kar ya tsawo eh ko kuma bari har mu kare tunda akwai masu bibiyan mu kai tsaye malike cewa kenan wa ala man mata minhum sannan wala nunzilu ahadan minhum jannatan wala naran bamma ma kowa matsayin aljanna ko wuta wala nashhadu alaihim bi kufrin wala bi shirkin wala bi nifaqin kace wani wani ai kafiri ne ya kai ka gane wani ce wani ai mushriki ne an kare la'alla lahza minti ɗaya ko sai gwani guda kan ya bar duniya ya tuba duk da cewa wannan irin tuban tuban karankara ma ake ce mata ko lokacin da mutuwa rai ya zo makoshiya shi wannan tuban ba a san shi imana yana yiwa kai ka mashi sani shekara ashirin shekara ɗaya ka hanya mutu sai ya tuba ya zama to aikin alheri kawai ke aikatawa kuma akan wannan hali sai zo ya mutu kaga kai abin da ka sani daban sannan kuma haƙiƙanin shi kuma yadda yake daban waye ma laihi Allah kuma ya tuba Allah kuma ya mishi tuba shi shine ma laice wala nashhadu alaihim bi kufrin wala bi shirkin wala bi nifaqin ko kuma kace wani aitan tirin munafiki ne malam yazhar minhum shay'un min zalika matakar ba wani abu ya bayyana a gare ka ba karara cewa wani kaza ne kuma koda ya bayyana a gare ka kai nisanci jihon mutane da kalmar kafirci ko shirka kai dai ka dora shi akan aiki wanda aikin shi ne ba wanda ba zai hukunta shi Allah kai ba kai za ka hukunta shi ba wanda tsakanin shi da Allah ne malam ya zahar minhum shay'un min zalika malam ya ce wa, wa, nazaru za mu bar sara'irahum ila Allah ta'ala abin da yake a sirrance a wajen su wannan kuma a wajen Allah subhanahu wataala za mu bari kenan abin da ya bayyana a gare ka akan mutum gurgurdan hali akan shi zaka mishi hukunci kuma shi ma ba tare da yanke abubuwa ba ce hali kaza da wane ke kai lalle hali kaza muna hucci ne eh sannan kuma abin da yake cikin ranshi kuma wannan kuma yana wajen Allah saboda shi Allah shine alimun bi zati sudur mala yace wala nara saifa baya mu aqidan mu haramun ne mutun ya doki takobi ala ahadin min ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallama akan kowa a cikin al'umma manzo Allah ba za ka doki takobi ba ka je ka ce ai zaka zaka yake shi eh zaka yi zaka yi jihadi akan shi musulmi ne kuma min ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallama illa man wajaba alaihi saifu sai wanda addinin ne ya wajabta a ɗauki takobi a kan shi wanda addini ya ba da dama a sabke wuyan shi to wanda babu laihi amma haka kawai saboda tunaninka na kai na cewa duk wanda ya aikata wani aiki na sabo ka kafurta mutane gaba daya saboda ka halatta jininsu wanda shi abin da ke faruwa a yau da sunan kungiyoyi wanda suke na jihadi da irin abubuwan da suke faruwa a cikin Allah kiyaye sai a ce ai tunda ku kuna bin gwamnati shikenan ku ta daga ta kare ai kuna hukunci ba da abin da Allah saukar ba kun yi kaza kun yi kaza kun yi kaza siyamance miskini lokacin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a garin makka ya fara da'awa a lokacin da da'awar ma take da zafi ɗakin ka'aba shine ɗakin allah ko inna awwala baitin wubi alin nasi lallazi bi bakkata mubarak wannan ɗakin yana cike da gumakai kewayen shi gaba ɗaya gumakai ne a tsatse gumki me abin da allah ya kyama shirka wanda wannan gumakan kuma duka shirkan ne su su ne ma shirka a karan kansu imana da su ne ake ake hada Allah da su ana ga ta aikin da Allah yake so suna iya yi a lokacin da su Umar sun musulunta su Hamza sun musulunta ga su Bilal da sauran sahabbai amma waye je kundun bala waye kashe wani gumki anan babu sai da lokacin da ya tabbata ai abin yayi a lokacin tukun suka yi da haka sai wanda takobi ya wajaba akan cewa a doka akan shi wannan shine abin da yake yake wajibi sai a doka wala naral khuruja ala a'immatina wa wulati umurina sannan ba ma ga mu a aqidan mu babu zancen hoto na hoto akan shugabanni da majibintan lamarin musulmai wanda suke jagoranci suke kaza ka hoto ka ce zanga zanga za ka yi ita zanga zanga har demokradiya ya katawa karka taba cewa zaka nemi haƙƙin musulunci ta hanyar zanga-zanga shi musulunci bai san zanga-zanga ba eh bai san ba zanga-zanga kaga ce to ai ya za ai kaza eh sai dai ka nema ta wani hanya wanda kuma hanyar da addini ya rarraita amma zanga-zanga ba addini bane ba musulunci bai san zanga-zanga ba wa wulati umurina da majibuntan lamarin mu saboda wa in jaru koda sun ketare iyaka sun yi ta'addanci sun kashe sun yi kaza ba a yi hoto na hoto da su saboda duk mutumin da yake mulki kamar da abdul malik ibn marwan yake cewa man na za'ana mulk na za'anahu hayatahu duk wanda ya ja mana mulki mai ce za mu ja lumfashin shi mu kuma wannan kuma shine kaida mai mulki ko a ko ina duk mutumin da yake mulki idan ka zo da wani tsurkun da zai tahiyar da mulkin shi to in ba wani iko Allah ba duk abin da zai iya amfani da shi na makami ne na wane ne ka duba abin suke faruwa a kasashen duniya ka ga gwamnati ta ja gehe ai ta kashewa saboda ga wasu 'yan tare zama tsaye suna nema su tumɓuke gwamnatin sai gwamnati ya kama jikin shi masu yi ya ta kashe su to shi kuma addinin musulunci kullum ana duba al-masalih wal mafasid duk abin da mas'alar ta taso wani irin ɓanna yake cikinta sannan wani irin gyara yake cikinta wani irin alheri za a iya samu a dalilin motsa wanda za a yi sannan kuma wani irin matsala zai iya biyowa baya to almafasid wal masalih su ne in ka karanci tarihin addini za ka ga a kowane lokaci idan dai aka samu masana addini haƙiƙanin sani to da waɗannan abubuwan biyu ne suke aiki ko jihadi za a yi wanda jihadin da addini ma yara da shi to dole kuma a duba maslaha da mafsada yanzu wannan yakin da za a miye abin da zai ibiwa ka duba lokacin da mazalla ya sa hannu tare da yahudawan banu ƙuraiza yahudawa ne amma aka yarjeje ne zaman lahiya tare da su kuma a daidai lokacin da za a yaƙi wasu kahurai to dole waɗanda abubuwan duka ana auna su ba ƙadiya ba ce ta cewa a tun da dai kun riga kun yi imani kawai bari ku shiga ku yi shahada a Allah ce wa yattakhidha minkum shuhada in kuka yi jihadi nan ba ko ake so ya mutu ba to kun misali kun yi jihadi an kama ƙasa an yi wade ne kuma dukan kun mutu ko kuma na makamanci wannan ko mafi rinjayen ku kun mutu wa zai mallaki ƙasai babu kenan ɓanna Allah za ta biyo baya wa yattakhidha minkum shuhada wasu daga cikin ku su yi shahada wasu kuma su rayu aka halatta cin ganima aka halatta wane ne duka magana ce ta rayuwa to kuma ka duba ga di jihadin da manzala sallallahu alaihi wasallam yayi babu wani jihadin da babu wani amfani na musamman a cikin shi kuma da ƙarin ƙarfi da musulmai suka samu karka ce a to yaushe za a yi maganan yaushe wannan magana ce ta Allah kuma ba dole hidaranka ba kai abin da za ka iya na wajibi a kanka ka tsaya ka yi shi yaushe za a kawo daular musulunci alamatar islam ba sani ba ku dai ku kama hanyar da za a iya kafawa ku tsaya tsayin daka akan addininku ku karanci addinin ku san me addini yake cewa yanzu ka duba wanda suke hutuwa zanga zangar da sunan musulunci aka hoto me ba a yi a hwasa shagunan mutane a yi sata a hwasa wannan ingi har mutane hagiya suka sha hagiya suka sha kuma ya hoto jihadi ya sha giya me ka haka rashin karanta addini dole sai mutane sun karanci addini kuma sun samu kimtsi kimtsi na abin da shi karantarwar addini su zama to mutane ne masu amana su zama to masu gaskiya masu kula da addini masu kaza masu kaza dole an samu waɗannan abubuwa sai a lokacin ne to Allah zai taimaka muku in tansurullaha yansurukum amma kai a karan kanka duk wani abin da sha ƙarya annamimanci gulma gutsurutsu ma rishin tausayi hasada duk wani jagwalgwalon da zuciya yake mamaye zuciya akwai shi a cikin zuciyarka to jihadi me za ka yi kama kanka jihadi kama kanka jihadi saboda kai a karan kanka datti ne ka gyaru ka gyara kanka a lokacin sai ka nemi gyaran wani to wani duka iya daga cikin abubuwan da yake wajibi akan mutum musulmi sansu wala nad'u wa in jaru ko da sun ketare iyaka ka duba hajjaji ibnu yusuf al-thaqafi hajjaji ibnu yusuf ɗaya daga cikin shugabannin da aka yi kuma da sunan musulunci karkashin daular islamiyya ka sai shi kyauta salar juma'a sai lokacin la'asar yayi i sai la'asar yayi kuma in ya huto bai ganka ba ka shiga uku sunan ka macacce mutane za su yi sallar azahar a gida su zo masallaci su zauna su rika jiran shi a samka lahiya saboda irin bannar da zubar da jini da yi da kuma akwai ayyuka da aikata na alheri malaikita wa in jaru ko da sun ƙetar iyaka mazalla ya ce ku ba su haƙƙinsu ku kiyaye musu mutuncinsu yanzu zage-zagen da za ka ji ana yi duk wanda mutumin da zai buɗe baki ya zagi shugaba ya sa ma addinin shi ba daidai ba ne ba saboda tahridun nas ne sannan kuma zagin kan amfani mai zai shi kawai yanzu mun je fada mun zauna na zagi wani allah kiyaye amfani mai zan samu yanzu wani lokacin da za ka ɗauka na zagi ɗauka shi koma gehe i istighfari daga hannu ka roƙi ubangiji gyara wannan halin wannan shugaba yanzu zage-zagen da ake da irin maganganun da ake ciccirawa a cikin fadodi a ce gaba ɗaya adda a ce za a riƙa yi da Allah za mu kasance kuma a cikin masu zage-zagen nan su ne wata ran Allah wani zai zama shugaba sai a riƙa cewa gwandada gwandada ka ga mutum ya huto baya ji baya gani ai an yi wane ne an taka kaza an yi wane ne kuma daga an ɗauko an bashi shi ma sai ka ga nafsu shai san ma kal matsalar duk tana nan dai shi ma zage-zagen da yake dama ne bai samu ba yau ka duba kaga daga cikin salon da ake bi duk wanda aka ga ya cika fitina mai ake sai a jayo shi sai a yi nome shi wani abu shuru wane ya yi ai dama ku ku gane bane dige abun ba haka ba yake shi yanzu ya gane kuma da yawa dama dan akai zuwa ga wannan matakin shi suke tada fitina shi ƙasa ta Allah ce bayi nashi ne idan ka ce bayi nashi ne ba ɗaɗa ne talakan kaɗai ba kowa da kowa nashi ne kuma shi ke sakhara su shi ke gudanar da su da iya abin da ya ga dama kowane ne ya matsa muku ku ɗaga hannu ku roƙi Allah subhanahu wata'ala Allah zai muku magane shi in mai gyaruwa ne Allah gyara muku shi in bai gyaruwa kuma Allah muku magane shi halas abin duka matsala ce mai sauƙi to sai dai waye a cikinmu misali zai tashi cikin dare rika makasashe addu'a sufyanu sauri yake ta inda za a ce mini ga addu'a guda ɗaya tallin tal ita an baka wannan dama ya ce wallahi zan roƙi allah subhanahu wa ta'ala a kan ya shirya da shugabana saboda shi shugaba idan ya shirya ya kama hanyar kirki ya san abin da yake al'ummar gaba ɗaya za ta yi tare da shi amma kuma idan ya fandare lalacewa kun shiga uku duk wanda zai bude baki ya ce yayi tsinuwa ya tsine ya tsine tsinuwa tana tana tana safka akai kai kaga haƙƙi gare ka akan shi la'alla kuma akwai haƙoƙanka da ya take daga ka tsine Allah sai ya ce na amsa sai ƙara tsinuwa kai wallahi gwanda demil wace ce da demil wace ce Allah kiyaye da haka malai yake cewa anan wala wa in jaru ko da sun mazalla yake cewa ko da za su amshi su baka kashi su amshi kudinka mazalla ce ka kiyaye haƙƙin su sai sabai suka ce ya ma'aikin Allah mu kuma haƙƙin mu ha yace ku roki Allah ya hudda muku haƙƙin ku saboda in kun tashi kun ce buku yarda ba ma matsala ce ya mutsa kawai za ku yi su kuma wannan masu kira kiran demokuraɗiyyar ba abin da za su ƙara muku in ba fitina ba ta ishe ku misali ƙasar libya ga tana a an hana ku buku da yanci buku da wane ne to yanzu ina yanci yake an jazza a ƙasar an ciccira ta an mazzaka ta talakan ya shiga uku ya rasa yadda zai dare shi to dama masu kira kiran ba wani abu ne ba dama masalih ɗinsu ne su ma yan su ne abin da yake gyara su ne suke nema ba wani jin daɗin ku suke so ko a ina ruwansu da ku male ce wa nad'u alaihim wala nad'u alaihim wala nad'u alaihim ba a mummunar addu'a ga shugaba ba a yi ka ce Allah la'ance shi ko Allah mai kaza ba a haka nan saboda an yi la'antu hallau ku ne za ku ƙara shan wahala in yi la'antu ku za ku ƙara shan wahala sannan kuma wala nan zi'u yadana yadan min ta'atihim ba ma hudda hannunmu game da yi musu da'a misali a ce ku gungu ku ce kai ku kun huta daga karkashin jagorancin shugaban Nijar ku kun huta to ina kuka shiga bayan haka na to a wancan lokaci da yake kamar jagorancin da ake wasu suna iya bangarewa to ko da akwai wannan damar da za ku bangare bukku da yancin da za ku bangare wanda ce duk wanda ya mutu karkashin ya mutu alhali ya huta daga cikin karkashin jagorancin shugaban shi ya mutu irin mutuwar jahiliya to duka wannan masail ne masu muhimmanci wanda ya kamata mutum musulmi ya san su shi ho ba abin da ya gagari Allah in kuna ga wane mulki ya zo Allah ne ba shi kuma ubangiji subhanahu wataala shine zai iya gyara shi in zai gyaru in ba zai gyaru ba ku roki Allah muku magane shi an kare almas'ala basita jiddan fi ghayat albasada abu ne mai sauki in yana yi an ba kuma baya Allah muku maganin shi halas ko wani zai hana ka a gidanka tashi dare ka roki Allah ba wani zai hana ka kuma babu wani protocol a ce dole sai ka biyo ta hanya kaza ku rika cewa wallahi ni na yadda mana ina so amsa addu'a abun har yanzu ya gagara ina jira har yanzu abun bai fase ba babu wannan kawai yanzu in kai alwala ka rafila raka'a biyu ka daga hannu ka roki Allah Allah zai saurare ka shi yasa gaskiya kamar muna da matsala na bangaren da shahi samun yaqini kamar bin mu da yaqini da Allah shi kuma yana cikin sharda kalma ta la ilaha illa dole ka samu yaqini kamar ka ji a cikin zuciyanka da gaske wallahi yanzu a ce da gaske mutane za su yi addu'a su roki Allah wala ɗaya cikin biyu Allah sai yayi duk mas'alar da ta taso in mice ce Allah ya saurare mutane min ibadillahi man law aqsama ala Allah la abarra a cikin bayan Allah akwai wanda inda zai daga hannu ya roƙi Allah ce ya rantsi da Allah sai an yi ruwa yanzu ka gani ba lokacin ruwa bane ko wallahi an yi shi miye yaqini shi ne da Allah katkin shi da yake da Allah ibnu sirin da yake bada labarin wannan bawan wanda aka ji aka yi ta roƙon ruwa aka huta da su wane ne da su wane ne ana zuwa ana zawa shiru mala shi daya ya shiga cikin masallaci cikin tsakiyar dare ya wanga ya wanga bai ga kowa ba ya daga hannu ya roƙi ubangiji ya ce yake rantsuwa da girman Allah cewa ubangiji yanzu sai ruwa wallahi bai sabke hannun shi ba wanda yake ba da labari ka cahe da ruwa har sabka kuma bawa ne bawan ma irin bawan da ko sayen shi ba ai amma gaskiyar da yake da zuciya shi tsakanin shi da Allah subhanahu wataala ina manyan garin suke sun yi ta hutowa Allah bai saurare su ba to matsalan akwai rashin yaƙini babu yaƙini in addu'a kake kawai kai dai to bari dai in yi in gani ba kaman bakka da katkin cewa ubangiji da an samu shi kuma wannan katkin dole an same shi a cikin zuciyarka Allah bai manzo Allah yake cewa inna Allah la yaqbalu du'a min min min qalbin ghafilin lahin Allah bai amsan addu'a daga zuciyar mutumin da yake rabkananne mai shakka kai ma shakka kake ko wani ce maka mas'ala kaza ka ce to a matsanta da addu'a sai ce addu'an ma an yi ta yi babu ka dama da kai dama kai ba shakka kake Allah kiyaye wallahi dole sai mu samu yaqini an ba ka ba irin wahalhalun da muke ciki ba abin da zai fidda mu daga cikin su kawai da gaske mu tsaya mu yi imani da gaske tsakanin mu da Allah subhanahu wataala zuciyar mu ta zamanto zuciya ce wacce take da yaqini da Allah take da kat da garanti cewa in kuka yi Allah sai amsa muku kuma wallahi Allah sai amsa muku Allah yana manzo Allah kira yana cewa Allah mai girma da buwa ya ce ana inda zanni abdi bi ina Allah ya ce ina nan yanda bawa na ya tsammace ni in kana tsammanin ka anya ko an amsa anya sai Allah kyale ka in kana da kat in Allah sai amsa maka wallahi ubangiji sai amsa maka maliki cewa wala wala wala nanzi'a wala nanzi'u yadan min ta'atihim kar mu fitar da hannunmu na da'a daga shugabanni wa nara ta'atahum min ta'ati Allah azza wa jalla faridatan kuma mu aqidan mu da'a ga shugabanni da'a ce ga Allah mai girma da buwaya da'a na tilas malam ya amuru bi ma'asiyatin matakar ba su yi umarni akan ba saba ma Allah subhanahu wataala misali a ce azumin ramadana bana a ce ya soke shi misali kuna makamanci wannan wa nad'u lahum kuma za mu rika musu addu'a bis salahi Allah ya gyara su wal mu'afati Allah ba su lafiya ne kamata insha Allah ta'ala mu dakata اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله